dukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, mahalicin samai da ƙasai, wanda ya halicci duniya da abin da ke cikinta ba tare da taimakon kowa ba, shi kaɗai yake babu abokin tarayya gare shi cikin mulkinsa da jujjuya al'amura. Ya aiko manzanni ya cika manzanci da annabta da fiyayyen halitta, annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. ya isar da saƙon Allah bai rage komai ba, ya umarci mutane da adalci da rashin ha'inci cikin dukkan al'amuran rayuwarsu, ya kuma umarci mutane da su yi shiri domin dukkan wata jarrabawa musamman jarrabawa ta tsayuwa gaban Allah subhanahu wa ta'ala. Tsira da amincin Allah su tabbata gare shi bisa alayensa da sahabbansa da duk wanda suka bi su da kyawawan ayyuka zuwa ranar ƙarshe. a yau hudu ban tana tunatar da mu faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa tazawwadu Allah subhanahu wa ta'ala yana magana wannan aya ce cikin ayoyin da suke magana ko gaban aya ne cikin ayoyin da suke magana akan matafiya aikin hajji Allah ya ce musu wa tazawwadu amma fa ku yi guziri sai ce fa inna khairaz zadi taqwa amma mafi alkhairin guziri shine tattalin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala. Mu kuma ayar a daidai yanzu muna faɗinta ne ga kanmu musamman kuma ga ɗalibai waɗanda suke cikin wannan jami'a masu shirin jarrabawa insha Allah ta'ala cikin mako mai kamawa in muna raye. Muna ce musu faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wata zawwadu, amma fa inna khairar zadi taƙwa. Wata ku yi guziri ku shirya, ku yi tanadi ku yi tattali, kamar yadda wataƙila mafiya yawa sun yi shiri yanzu kam, kowa ya shirya a iya abin da zai iya yi, amma ku sani bayan guzirin da kuka yi, Allah subhanahu wata'ala ce fa inna khairar zadi taqwa mafi alkhairin guziri shine tsoron Allah, tsoron Allah cikin komai, cikin jarrabawar da za a yi, mai tsoron Allah shine ya gama karatu domin Allah ya yi iya abin da zai karanta, sai kama addu'a kuma. yana neman taimakon Allah, yana neman mafita, yana neman agajin Allah subhanahu wa ta'ala. Mai tsoron Allah shi ne wanda babu maganar ha'inci a tsarin, balle har a ce ya shiga jaraba kuma yana ƙoƙarin yin ha'inci a kama shi a shiga wani hali. Mai tsoron Allah subhanahu wa ta'ala shi ne wanda dukkan abin da zai yi yana farawa da sunan Allah. kuma yana ƙarewa da neman yardar Allah da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala bisa ni'imar da ya masa. Allah subhanahu wa ta'ala ce wata zawadu, dukkan ɗalibin da yake jami'a daga level 2 zuwa 4 ne yanzu ko na wasu faculties ɗin ko akwai masu 5 da sauransu, wayanda suke shirin yin jarrabawa a yanzu ɗin nan, musamman da ya 2 zuwa 4. To waɗannan mutane in ka ce musu masu shirya sun san irin shirin da suka yi. Amma wajibi ne a tunatar da juna. Wata zawadu, ku shirya, ku yi guziri, ku tanadi guziri, guzirin karatu tsantsa da kuma fahimta, a karanta, a fahimta, a haddace gurin da yake bukatan haddacewa. Sannan a shirya, sannan a nemi agajin Allah, domin fa'in na khairar zadi taqwa. Ku ji tsoron Allah cikin abin da za ku rubuta, ku ji tsoron Allah cikin abubuwan da za ku yi gaba ɗaya. sannan ku ji tsoron Allah cikin rayuwa gaba ɗaya. Na farko ku sani cewa yanzu an zo wata gaba ta jarrabawa, amma tuntunin a cikin jarrabawa kuke daga ran da aka haife ku. Duk ɗan Adam daga an haife shi kawai ya shigo cikin jarrabawa, domin tun da aka haife shi yake kuka, haka ya fito yana kuka, in bai kuka ba ma ba a tabbacin cewa yana da lafiya. Ya fito yana kuka saboda ya san ya tsundumo wata harka ta jarrabawa. Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi, da ƙari halakanal insana fi kabad, kullum ɗan adam kawai cikin struggling ake, a gama wannan shine farkon fara wancan, kana gama wannan shine farkon fara wancan, to jarabawa haka take, yau aka shigo yanzu gashi ana maganan wani wanda da level 1 ne first semester, yanzu kuma level 4 ne first semester, saura masa semester ɗaya in ya gama wannan insha Allah ta'ala. Amma wane irin tsari yayi kuma wane irin shiri yayi ya kuma abun yake ya ku bayin Allah ku ji tsoron Allah subhanahu wata'ala wannan jarrabawa da za a yi ta tunatar da mutum jarrabawar rayuwa jarrabawar rayuwa gaba ɗayanta cin nasara da rashin nasara haka rayuwa take gaba ɗaya kuma har a koma lahira dukkan saƙon da muke so mu isar shine faɗin Allah subhanahu wata'ala fa inna khairaz zadi taqwa lokacin da ake shirin jarrabawa ba ji ba gani kowa ya ɗimauce kowa ya rikice don kawai sanin cewa za a ci jarrabawa ko ba za a ci ba mafiya yawa ana da rinjayar da tunanin cewa za a ci kuma in an ci jarrabawan nan sai me sai ci gaba da rayuwa kuma ci gaba da rayuwan nan cikin dukkan alheri da ni'ima da daɗi da duk abin da ake so ne wannan kuma sai Allah ne ya sani. To amma wannan jaraba da ake gwagwarmaya domin ta ake shirin a fara jiya mun ga ɗalibai suna layi wai za su karɓi katin wato exam card. Saboda me saboda shirin jarrabawa. Ko ta ina yanzu in ka gani za ka ga ɗalibi ya yadda cewa yanzu zai jarrabawa. Idan wannan ita ce jarrabawa wacce ake tsoron carry over ko ake tsoron spill over ko wani abu makamancin haka, to ina ga kuma jarrabawar da Allah subhanahu wata'ala tun daga ran da mutum ya balaga aka soma masa ita ake kuma duba shi ake kuma rekodin cikin waɗanda ba sa kuskure su suke rekodin abubuwan da muke yi su ne mala'iku sannan za a tsaya a yi sakamako a gaban Allah subhanahu wata'ala ranar da ba a kuskure a cikin sakamakon a wannan makin jarrabawar da za ka yi ba mamaki a yi kuskure lokacin yi maka maki ba mamaki a yi kuskure bayan an gama maki an zo haɗa jarrabawar sakamakon jarrabawa ba mamaki a yi kuskure har abun ya ƙare bai iya kubuta daga kuskure ta wani ɓangare ko ta wani ɓangare ba amma dai ana shiri domin ta kuma ɗan adam ne yake jarraba ka ɗan adam ne yake kula da kai ɗan adam ne yake gadin ka lokacin da kake jarrabawa amma ku tina cewa akwai wata jarrabawa daga ran da aka zo sa mutum a cikin kabari to masu gadinsa daga wannan ranar kai daga lokacin da malakul maut ya zo zare rai a jikin mutum, masu gadinka, masu yin kaza, masu yin kaza, duk wannan sun zama saura mala'iku. Mala'iku ne masu yi ba ɗan adam ba, wanda suke rubuta aikin mutum mala'iku ne, mai ba da sakamako wuta ko aljanna shine Allah subhanahu wa ta'ala. Babu kuskure a ciki. Idan an shirya wannan jarabawan ya kamata wacce jarabawa ita ya kamata a ninninka, a ninninka shiri ta hanyar aikin alkhairi, shi yasa fa inna khairar zadi taqwa. daga ƙarshe ya ku bayin Allah musamman ɗalibai, kar ku yi ha'inci, da mutum a kama shi yana satin jaraba gwanda ya kari oba ya fi sauƙi, domin kari oba ba wani matsala babu horar da mutum, illa iyaka kawai bai gama yanzu ba ne zai sake yin kosin, bai gama shi yanzu ba, amma baɗi in Allah da sai Allah ya sa ya gama. Amma in aka samu mutum kuma da matsala, ta wai ya yi magana da wani, ko kuma a'a an ga wata takarda ta tare da shi musamman wacce take da alaƙa da jarraba da yake rubutawa, an samu hatsari, an kori mutum ko da a shekarar ƙarshe yake, ya ku bayan Allah ku tuna wannan, wannan lamari yana da zafi, wannan lamari ba shi da daɗi. Lalle ne musulmi na ƙwarai ya tsaya sosai ya yi karatu, sannan kuma ya nemi agajin Allah, wacce zawwadu ku shirya ku tanadi ku tanadi guziri, amma fa fa inna khairar zadi taqwa duk karatun da kuka yi ku nemi agajin Allah subhanahu wataala. Ku kuma ji tsoron Allah ku yi abin da ya dace, Allah ya samu dace. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فاتقوا الله عباد الله وأوصيكم نفسي بتقوى الله جل وعلا وأذكركم بعد نفسي بقول الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وتزودوا أيها, أيها الطلاب ها أنتم تواجهون الامتحانات في أسبوع القادم إن شاء الله تعالى مع أننا نرى كثير كثيرا من الطلاب يستعدون لهذه الامتحانات و ويفعلون لها كل ما يستطيعون من بذل الجهود ومن ومن المذاكرات وغير ذلك من المناقشات وغيرها من الأمور إذا كان الإنسان يواجه الامتحان الامتحان الدنيوية التي ينتهي أثرها ونتيجتها في هذه الحياة الدنيا فما بالك بالامتحان الذي خلقنا الله من أجله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون فلنتق الله سبحانه وتعالى في مواجهة الآخرة ومواجهة ومواجهة القيامة واعلموا عباد الله أن من أفضل ما يستعد به المسلم أن يكون تقيا لله سبحانه وتعالى كما قال جل من قائل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى أقول ما تسمعون أستغفر الله العظيم الجيل- الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو البر الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا عباد الله وخاصة يا طلاب الجامعة الذين يواجهون الامتحانات حذاري حذاري من الخيانة في قاعات الامتحانات حذاري حذاري من الخيانة في قاعات الامتحانات الخيانة exam malpractice or misconduct حذاري حذاري من ذلك أذكركم من هذا لأن هذا يفضي الإنسان وخاصة إذا قبض الإنسان في القاعة أنه يخون الامتحانات هذا يكون يعني الفوضى ويفضح الإنسان في آه، آه، آه، مستقبله في مستقبله ولهذا أيها الطلبة حاولوا أن تجتهدوا وابذ- وابذ- وابذلوا ما تستطيعون من المذاكرات والمجاهدات في مذاكرة الدروس واحفظوا ما تستطيعون حفظه وافهموا ما ينبغي أن تفهموه واكتبوا وتوكلوا على الله سبحانه وتعالى في كتابة الامتحانات وسلوا الله سبحانه وتعالى التوفيق في كل ما تفعلون واعلموا عباد الله أن أفضل الأشياء التي ينبغي أن- للإنسان أن يفعله كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعين الإنسان على المذاكرة ويعين الإنسان على أن يذكر ما نسي أن أن يذكر ما ين- نسي ما نسي إذا كان الإنسان يكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند انقطاع الحفظ يكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعينه ذلك إن شاء الله على أن يذكر ما قد فات منه من يعني أجل النسيان وما إلى ذلك واعلموا عباد الله أن أفضل ما يكون الإنسان يتقرب الإنسان ربه به آه، كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما أمرنا بذلك جل وعلا في كتابه العزيز إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أنزل علينا بركات من عندك في حياتنا يا رب العالمين وفي, بيو وفي بيوتنا يا حي يا قيوم وفي بلدنا غومبي وسائر بلاد المسلمين واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم أعن طلابنا في هذه الامتحانات يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم وفقهم لما تحب وترضى يا حي يا قيوم ووفق جميعهم للنجاة يعني بالنتيجة الطيبة الممتازة في هذه الامتحانات يا رب العالمين وسهل لهم ويسر لهم إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير يا ذا الجلال والإكرام اللهم أصلح لنا أزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا واجمعنا وأساتذتنا وجمعنا وإياهم في جنة الفردوس اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله